الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوة عند الله دي أشرين دا دياغة المحرم hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara 1446 za mu ci gaba da karatu na fikihu wato alfikihul maliki a cikin littafin matnul ashmawiyi ko kuma al-muqaddimatul ashmawiyya wanda wannan darasi shine darasi na na uku to mun tsaya mun tsaya a bayani akan abin da ya shafi mun gama ma na waƙidul wudu ko to za mu shiga babi na biyu an kammala bayani akan abin da ke walwala alwala yanzu kuma za a shiga bayani kan abin da ke ɗauke hadasi an yi bayani kan abin da ke janyo hadasi da kuma asbabu na hadasi to yanzu za a yi bayani idan hadasin ya samu ya za ka yi ka kawar da shi to sai mala ce babu a ƙasamil miyahin lati ya juzu min halwudu wannan babe za a yi bayani akan karkasuwar ruwa wanda yake halatta a yi alwala daga gare su kaga daga nan za ka fahimci kenan akwai ruwan da bai halatta a yi alwala da su ba to haka ba alwala kaɗai ba wanka ya shiga duk ruwan da ya halatta ka yi alwala da su to za ka iya wanka na ibada da su duk ruwan da bai halatta ka yi alwala da su ba to bai halatta ka yi wanka na ibada da su ba to shi ne ya ce babu ai haza haza babu a ƙasa milmiya wannan wani babe ne da zai bayani a kan karkasuwar ruwa a ƙasa jam'i ne na kisim jam'i ne na kisim ma'anarsa anwa'u almiyahu a almiyahu shi kuma jam'i ne jam'i ne na alma'u to amma me ya kawo ha'un ba a ce almiya'u ba tunda mafuradi a mafuradinsa kaga hamza ce amma kuma a jam'i kuma sai aka samu aka samu ha'un aka samu ha'un eh to asalinsa sun ce a asalin sunan sun ce a asalinsa al almiwahu ne almiwahu saboda haka wannan ya'un da ke bayan mimin asalin tawawun ce asalin tawawun ce to kaga mimun tana da kasara saboda haka kasara ba ta munasaba da wawun to shi yasa sai aka yi kalbin wawun sai aka kawo yawun sai aka ce almiyahu eh an gane eh almiyahu mm. to shi yasa a mafaradinsa shi almiya'u da kake gani ko alma'u da kake gani asalinsa shi kuma sun ce mauhu ne asalin alma'u alma'u daga mauhu e, mauhu ruwa e, to sai aka aka ainihin aka yi kalbin wawun sai aka mayar da ita alif da aka mayar da ita alif a sai aka canza ha'un ita ma aka yi kalbinta aka mai da ita hamza sau haka asalin wannan hamza ɗin to ha'un ce shi yasa ka ganta ta bayyana a jam'i to wannan abin da su malaman tasirifi suke faɗa kenan abin da suke faɗa kenan almiwahu almiwahu an gane kuma shi alma'u ya halatta ka ambace shi da madda kamar yadda ya shahara alma'u kuma ya halatta ka ambace shi bil kasri ka ce alma alma duk ɗaya ne da alma'u shi yasa ya halatta ka ce sharibtul ma a sha ruwa kuma kana iya tunwini sharibtu man na sha ruwa duk wannan ya halatta a luganci eh to ana mai kasiri ane masa madda in ka ce ma'un ka yi madda in ka ce ma ko man to ka yi ƙasuru to duk ya halatta don kaka ji wani yana cewa sharibtu man eh to iliminka ne bai kai ba eh in ka zurfafa a larabci za ka san wannan abu su tsari abin da ke wahalar da mutane ɗan guntun iliminsu da ya ɗan karanta ɗan abu a littafi ɗaya biyu uku shikenan da ya ji saɓanin haka sai ce ai ba daidai aka yi ba kuma ba haka ba ne suna cewa al'ilmu katturabi sannan kuma arabta shay'an wa gabat an ka shiyau koyaushe ka kaddara abin da ka sani dan kaɗan ne ne abubuwan da baka sani ba suke da yawa kuma haka ne kowane fanni duk da kake ganin kamar ka fahimci kaza ka san qur'ani ka san fiqhu ka to abin da baka sani ba ya ninninka abin da ka sani ninkin ba ninkin to wannan zai taimaki ɗalibi wajen wato ya ƙara dagewa ya nemi karatu kuma duk sanda ya ji saɓanin abin da yake a kai sai ya karba in dai abin ya fito daga wajen wanda ma'abuci ilimi ne karba ake yi to amma yanzu kaga ba damuwa aka yi da karatun e ilan mala ya ce ka sani wa faƙaƙallahu Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da kai da alkhairi ta'ala maɗaukakin sarki ya yi maka gamin katar da alkhairi annal ma'a kaga shi nan to ya halatta a nan ka ce annal ma ya juzu kaga dama ka kwabe hamza din kuma duk dai abin ɗaya ne annal ma haƙiƙa ruwa annal ma'a lallai ruwa duk abu ɗaya ne in ka cire ma'arifa sai ka yi tanwini annaman ko annama waƙafi za ka yi annama kamar yadda yake ƙa'ida ta alismul maqsur in an cire masa tanwini to ne masa a ma'arifa ne masa tanwini wa nawwinil munakkaral manqusa to wannan manqus kenan ko to shi ma a makasuri yana da wannan in ka cire masa alif da lam to sai ka sa masa tanwini lallai ruwa alaƙis maini kashi biyu ne makhalutin akwai kashi na farko wanda ya garwaya da waninsa wato ya garwaya da wani abu wanda wannan abin ba ruwa ba ne kashi na biyu wa gairi makhalutin akwai wanda kuma bai garwaya da waninsa ba yadda yake yana nan fa'amma gairul makhaluti to shi na ƙarshen nan shi za a fara bayani a kansa saboda shi bai da matsala Eh, amma shi wanda bai garwaye da waninsa ba fahuwa ko fahawa fahuwa tahur to shi mai tsarki ne ba ka da matsala a kansa eh wa huwa alma'u shine ruwan da malaman fiqhu suke kira da alma'ul mutlaqu ruwa waɗanda ba a rataya su ba a ƙayyade su da wani ƙaidi ba wato ruwa sakakku abin da ake nufi shine ba ka ce ruwan gishiri ba ba ka ce ruwan zaƙi ba ba ka ce ruwan kunu ba a kawai ruwa to faɗinka ruwa to shi kaga kayi itilaki kaga yana da bambanci da a ce wato ruwan kunu amma wannan sun ce ana nufin alƙaidu wanda yake lazimi an gane ba ƙaidi wanda yake izafi ba izafiyu ma'ana ƙaidin da misali ba yadda za a yi ruwan nan su fita daga wannan suna na cewa ruwan zaƙi saboda zaƙin ya riga ya shiga ya yi tasiri cikinsu amma ƙaidi wanda yake izafi wannan baya cutarwa kamar ruwan rijiya ruwan marmaro ruwan gulbi kaga wannan ai ba mutulaki ba ne to wannan la duru saboda in ka je rijiya ka ɗebi ruwan to sun tashi daga ruwan rijiya ba daidai suke ba da waɗanda a ciki su sunansu kawai ruwa waɗanda da ka ɗebo an gane sai dai in kana son ka yi bayanin inda ka samo su to sai ka ce ai ruwan rijiya ne eh to shi wannan kaidi baya cutarwa an gane saboda kaidi ne wanda yake idafiyu amma kaidi wanda yake lazimi to shi wannan shi yake cutarwa shine a samu wani abu ya shiga ciki kuma ba yadda za ka yi ka raba su da wannan abu to ya juzu min hulwudu malaman fiƙihu suka ce irin wannan ruwa yana halatta a yi alwala da su to kaga wanka ma ya shiga hadda wanka ya halatta a yi da su sawa'un mala ce daidai ne ba matsala na zalami na sama'i ruwan ya sauka ne daga sama auna ba min al'aru ko ko ya ɓuɓɓugo ne daga cikin ƙasa na zalami na sama'a kaga kamar ruwan sama eh wani abin da yake da alaka da wannan har da wannan kankarar da ke saukowa ka iya alwala da ita ka iya wanka da ita ba ka da matsala sawa'un ta narke ko ba ta narke ba ruwa ce eh ruwa ce eh inda za ta taimake ka ko ina gaban ka su samu abin nan ya game da sanyi shikenan ba ka da matsala an gane? yauwa ko kuma raba da ke sauka saman itace sai ka tattaro ta to za ka iya alwala da ita za ka iya wanka da ita duk wanda ya shiga cikin nazala minas sama na ba'a min al'ardi shi kuma kamar ruwan rijiya kamar ruwan marmaro ruwan gulbi duk wani ruwa dai wanda daga cikin ƙasa yake fitowa shi ma ka iya kai alwala da shi ba ka da matsala in dai asalinsa daga cikin ƙasa ne wa ammal makhalutu amma ruwa wanda yake ya garwaye da wani abu to iza ta gayyara ahdu awsafihi thalathati iza ta gayyara ahadu awsafihi idan ɗayan sifofinsa guda uku ya canza shi ruwa yana da sifa uku yana da launi kalarsa ta ruwa sananna ce yana da tastin ɗanɗanonsa sananne ne yana da wari ƙanshinsa sananne ne to duk sanda ɗaya daga cikin uku ɗin ya canza to wannan ruwa fa ya fita daga ruwa alma'ul mutlaq an gane in dai canjin nan daga wani abu ne ya shigo shi daga baya ba wani abu ne wanda ya haɗu da shi ta fuskar almujawara ba kamar yadda za a yi bayani to shi wannan baya cutarwa shi ne launinsa ko ɗanɗanonsa ko iskan samarinsa bi shay'in sai sifar ta canza da wani abu a gani kira ne to shi ruwan da ya canza ko sifarsa ta canza sifa ɗaya ko biyu ko duka sifofin to fa huwa ala qismaini shi ma malamai sun ce kashi biyu ne taratan wani lokaci yahtalitu bi najisin akwai sanda ruwa zai garwaye da najasa hmm? fa ya tagayyaru bihi kuma sai ruwan ya canza da wannan najasar da ya shiga cikinsa to me hukuncin irin wannan ruwa hukuncinsa kawai falma'u najisu yanzu shi ma ruwan sun ya ɗauki hukuncin najasar da ke cikinsa tunda najasar kaga yanzu ta tarin jaye shi to kuma dama alhukumu lil galib duk abin da ya rinjaye to shi shari'a take ba hukunci an gane shi take ba hukunci la yasihhu minhu alwudu irin wannan ruwa baya inganta eh ka duba malam bai ce la yajuzu ba sai ce la yasihhu akwai bambanci tsakanin la yasihhu da la yajuzu ko ba bambanci la yasuhu ma'ana koda kai ba alwalla ka yi ba ba a kiranta ma alwalla kawai dai ka wanki gabanka amma dai ba alwalla ba ce ta shari'a to shi yasa ma la yi amfani da fi'ilin la yasihu an gani to shi ka ji hukuncinsa wanda najasa ta shige shi kuma najasa ta yi tasiri tarin jaye ruwan kuma ta canza ruwan to baya inganta a yi alwala da shi haka wanka ma ba a wanka da shi eh kamar ruwan da fitsari ko kashi ko wani abu dai wanda aka yi hukunci cewa wannan abin najasa ne ya shiga ciki sai ya tasiri ya taɓa launinsa misali ko ɗanɗanonsa ko warinsa ya fita daga warin ruwa da aka sani wa illam ya tagayyar bihi to amma idan najasar ta shiga cikin ruwan amma kuma ruwan bai canza da wannan najasan ba kasa ana ya samu sai zan najasar yanzu ba ta rinjaye ruwan ba amma fa ta shiga to ya hukuncin yake to shine za a yi bayani sai ce to anan za a duba fa in kana alma'u qalila idan ruwan yan kaɗan ne ba su da yawa ba su wuce ledan fiya wuta ba wannan jasatu ita kuma najasa ɗin ita ma ƙalilatan ka ƙaddara kana wurin nan wannan jasatu kanat ƙalilatan shi yasa aka yi masa nasaba eh haka kuma najasa ɗin ita ma ta zamo ya kaɗan wadda ta shiga ciki eh amma kuma ruwan bai canza ba amma ruwan bai da yawa najasa ɗin kuma ita ma ba ta da ba ta da yawa sannan na uku kuma ruwan bai canza ba yana nan ruwansa to wannan kurihal wudu'u minhu ala mashhuri to an karhanta ayi arwalla da shi bisa ga zance wanda yake mashhuri a mazhaba makaruhi ne to wasu sun ce makaruhi ne inda waninsu waɗanda su babu wani abu da ya shige su na najasa to makaruhi ne ka bar su ka dawo ga waɗanga da najasa ya kaɗan ta shiga cikinsu an gani zance kuma ƙabilul mashhuri kenan kaga a wurinsu in babu wasu ba makaruhi ba ne su ɗaya da gare ka ka ɗebo ruwa za ka yi a ruwan su wuce kwab ɗaya ba ko ledan fiye wata sai yaro ya ɗan ɗiga ma hitsari ɗigo ɗaya ko ɗigo biyu ko uku sai zan ruwan ko bai canza ba an gane kuma ba ka da wasu sai su to wasu malamai suka ce ba karahiya inda karahiya yake in kana da wasu lafiyayyu wasu kuma suka ce a'a ko akwai wasu ko babu makaruhi ne kamar zahirin magana shi malam kenan to akwai qabilul mashhuri qabilul mashhuri suka ce ba makaruhi bane tunda dama abin da shari'a ke hange bai tabbata ba shine canzuwar ruwan da wannan najasa din da ta shiga ciki to kuma ba su canza ba tun da ba canza me ya kawo zancen karahiya kawai je ka yi ibadarka Eh, wannan a mazhaba kenan akwai malaman da ke ba da wannan fatawa cewa in dai ruwan yan kaɗan ne ne najasa ma yan kaɗan ne ce a makaruhi ba ne to kaga wannan shi ke fitar maka da fiƙihun cewa kenan idan najasa yan kaɗan ce ruwa ma ruwan na da yawa babu karaha Eh, babu karahanci shi yasa ya ce maka in ruwan sun zamo kaɗan kenan in suna da yawa najasa ma yan kaɗan to shi babu karaha to idan ya zan ruwan da yawa fa najasar da yawa amma kuma bata canza ruwan ba ita najasa din to shi kuma ya hukunci yake shi ma sun ka ce makaruhi ne wasu kuma suka ce ba makaruhi ba ne saboda abdabidu eh abdabidu na ka'ida shine canzuwar ruwan Hmm? canzuwar ruwan kuma wannan shine ya fi zama ingantacce eh matuƙar najasar bata canza ruwan ba kaga suna nan sunan su nemi suna na alma'ul mutlaq su suka ba mu ka'ida to mu muna na akanta eh su suka ba mu ka'ida in dai ruwa yana nan alma'ul mutlaq ba za a kira shi da fitsari ko ruwan fitsari ko kaza ba shikenan duk abin da ya shiga ciki in dai ɗaya daga cikin sifofin nan guda uku bai canza ba to je ka je ka yi ibadanka je ka yi wanka je ka yi alwala kuma ka iya shan abinka babu komi ba ka da matsala to wannan dangane da bayani idan najasa ta yi ta shiga a ciki ko wataratan wani lokaci ba a ambaci cewa in najasa na da yawa ruwa yan kaɗan ba da wannan zai yi wahala a ce bata canza ruwan ba to kaga shi wannan hukunci ne sananne ne a cewa dole ruwan ya zamo ta canza su sun zamo najasa wataratan wani lokaci ya khtalitu bi tahirin akwai lokacin da ruwa shi ma zai garwaya da wani abu mai tsalki wancan an gama magana akan najasa wannan abin mai tsalki ne balma shari'a ma ta halatta maka ci wannan abu kila kunu ne ko hura ko kullu ko gari eh ko turare wannan ba najasa ba ne ina fatar an gane ko mai man gyaɗa ko abin da ya kama da wannan duk wannan kaga ba najasa ba ne to shi ke nufi da bai ƙwahiri fayataghayyaru bihi sai ruwan ya canza da wannan abin da ya shiga ɗahiri cikinsa to sai a duba fa in kana tahiru idan wannan abin mai tsarki ya kasance mimma yumkinu lihtirazu minhu wato yana daga cikin abubuwan da ana iya tsare shi daga shiga cikin ruwa saboda dama wurin zaman su ba ɗaya bane saboda duk inda ka ga mai cikin ruwa to lalle an kawo ɗaya kusa ga ɗayan don ba su da alaka to me haɗa ruwa da mai eh haka hura haka kunu da sauransu e kaga wannan yana yiwa a kiyaye shi daga shigansa hmm? saɓanin wasu abubuwa da bai yiwa ka hana ruwa da su an gane yawa kamar ka je ka yi rijiya inda ƙasa take ta harama ce baƙa ce ya za ka yi ka eh to shi yasa ya wannan magana mm. sai ce kalma ilmakhaluti bizza'afaran to zai baka misali da abin da ana iya kiyaye shi daga shiga cikin ruwa sai ce kamar ruwan da ya garwaya da turaren za'afara wannan da ake shafawa eh kaga duk kaga turare cikin ruwa to lallai hada su an kai dan ba su da alaka wurin da ma ake ajiye su ba ɗaya ba ko ba haka bane to kaga shi yana yiwa a nisanta shi a kiyaye shi daga shiga cikin ruwa to za a faɗi hukuncinsa walwardi ko turaren wardi duk turaruka ne wal'ajini ko to shi al'ajini yana ɗauka abubuwa da yawa gari al'ajini musamman ya ɗan sa masa ruwa gumba ma al'ajin ce mun san gumba ko? ƙullu shi ma al'ajin ne eh, duk ana kiransu da al- duk wani abu dai na da za a dan kwaba haka to su- sunansa al'ajib eh to ko kuma shi sai ya zan ya shiga cikin ruwa ya garwaya da ruwan ya canza ma ruwan wa ma ashbaha zalika da wasu abubuwa da suka yi kama da wa'annan wa'anda bai ambata ba irin su hura irin su kunu da makamantansu Hmm? to fa hazal ma'u hukuncin wannan ruwa tsahirun fi nafsihi shi a karan kansa da mai tsarki ne amma gairu mutahhirin li ghairihi amma baya tsarkake waninsa Eh. da yake nufi da tsahirun fi nafsihi ma'ana zaka iya amfani da shi ta fuskar sha ko ta fuskar wanka wanda ba na ibada ba ta fuskar wanki ta fuskar dahuwa da makamantansu shi a karan kansa lafiya lau yake amma ba zai yi ya tsalkake najasa ba shi ne ma'ana ghairu mutahhirin li ghairihi eh saboda fawarsa ta rabu saboda yanzu kaga za a ce turaren ruwan za'afara ko ruwan wardi saboda sun yi rinjaye an ji ɗanɗanonsu ya canza ko kalansu ko warinsu ko a ce ruwan kullu ko ruwan gari kaga sun fita daga layin alma'u almutlaq to shi yasa aka ce ba za a yi amfani da su ba to me yasa aka halatta ma ka yi amfani saboda abin da ya shige su ba najasa ba ne shi yasa aka yadda ka yi amfani da su kamar da zai ambata fa yusta'malu fil adati ana amfani da su ayyuka na al'ada ba na shari'a ba abubuwan da shari'a ba ta ce ga yadda za ka yi abinka ba a ta yanzu wanki yadda kake wanki daban yadda wannan ke yi daban babu inda shari'a kawai abin da dai aka ce abu guda shari'a ta ce ku yi kowa ya nemi ruwa mai kyau amma yadda za ka bi ka yi wankin ka ba lalle ba ne shi wanga yi kila wannan zanzama ɗaya yake yi wannan biyu yake yi ga al'ada ne ka gani min tsabkhin kamar da huwa a iya da huwa da su wa ajinin ko kuma kwaba kullu ko kwaba gumba da sauransu wa shurbin haka a iya sha wa hawi zalika da abin da ya kama da wannan da sauran abubuwa wanda suka yi kama da wannan wala yusta'malu fil adati fil ibadati wala yusta'malu fil ibadati amma ba amfani da su a cikin ayyuka na ibada saboda sun fita daga tsari na ruwa mutulaki lafi wudu'in ba za a amfani da su wajen alwala ba wala fi gairi haka ba za a amfani da su ba wajen wani alwala shine wanka Mm? Mm, ba amfani da su wa in kana min ma la yumkinu lihtiraz to wannan zai shiga bangare na biyu tunda abin da ya shiga cikin ruwa kala biyu ne akwai wanda a iya kubutar da ruwa da shi akwai wanda kuma ba yadda za ka yi to shi zai yi bayani a yanzu daga ƙarshe idan ya zamo wannan abin la yumkinu lihtiraz min bai yiwa a kiyaye shi daga ruwa kalma'il mutaghayyiri bisabakhati kamar ruwan da ya canza saboda an tono ruwan ga ƙasa wadda take akwai gishiri a cikinta ita ce asabikha eh kaga ana samu ko wata rijiya in ka sha sai ka dinga jin kamar gishiri gishiri eh to ka gani ana samun irin waɗannan rijiyoyin haka wasu gulabe ma ana samu haka wasu mare-mari na ruwa duka ana iya samu eh awil ham'ati ko kuma bakallaka inda aka tono inda ruwan suke kwance wurin baki kamar yanayi na fadama haka eh ko yankin da zaka ga kasar su baka ce to kaga dole in an tono rijiya tasirin wannan abin ya bayyana ga ruwa su ruwa asalin ruwa lafiya lau suke sai dai abin da suke makwabtaka da su da shi sai ya abin nan ya canza su ko kuma ruwan gulbi misali idan akwai kainuwa a ciki ko 'ya'yan ruwa to sai ka ga ruwan suna canzawa daga yanayin ruwan gulbi da makamantansu auna hawi zalika ko abin da ya kama da ire-iren wa'annan kamar ruwan da za a tona wurin da yake ƙasarsu karmata kuce misali yauwa ko farar ƙasa ce da ake fenti da ita eh ko ba haka ba ko akwai kowa a wurin jan ƙasan nan to kaga dole in an tono rijiya za ka ga ruwan sun yi mi sun ɗauki kalar wannan abu awul jari ala ma'adini zirnihin ko kuma ruwan da yana biyowa ne ga maɓuɓɓugar zirnih dutsen zirnihi wanda ana magani da shi dutse ne wani za ka gan shi fari wani ma za ka gan shi jawur su ana magani da shi kuma ana amfani da shi wajen kashe kwari da sauransu yana kashe maciji da kunama da duk wani kwaro haka in ka ɗebo shi ka daka shi ka watsa ma ka watsa ma kwari shi sai kaga suna mutuwa kama wani asis ne wata guba ce eh eh to wasu sun ce ana ce masa salba wasu kuma suna ce masa farin taki cikin ƙasa ake tono shi masu magani suna amfani da shi mafi yawa maganin ƙwari da kake gani ana ta'ammali da shi daga wannan dutsen ne wasu su dake shi sai a mai sai ruwa haka a sa mai wasu abubuwa sai ka gana fesa makwari ko gara ko maciji da sauransu to shi yasa malamai suka ce akwai shi a gida ma maciji bai zama wari ne ma in sun jiya mutuwa suke yi farin taki ko salba haka su malaman fikiyo suke fassarawa auki biritin to kaga yanayin shi wannan dutsen zirnihin to kaga tun da ruwa na gudu ga inda ake don can yake cikin ƙasa ba sai ka yi tafiya mai zurfi cikin ƙasa ba ba wai tsinta ce ake saman ƙasa ba da kasan masu tonon abin nan to shi ma haka ake tono shi cikin ƙasa shi ma ana, ana samun kuɗi da shi da yana da tsada ana magani da shi da sauran abubuwa au kibiritin ko kuma ruwan yana gudana ga maɓuɓɓugar dutsen kibiritu shi ne farar wuta wannan da ake ashana da shi to shi ma ai cikin ƙasa ake tono shi sai a zo a sarrafa shi sai a yi ashana da shi da sauran abubuwa farauta ake kiransa wanda in ka buga shi ga karfe sai ka ga wuta ta tashi eh ko ga dan uwansa to duk za ka ga wuta ta tashi kawai can da ya yi sadda ragu ci gaba irin yanzu na abin nan ai da shi ake amfani wajen hasa wuta da makamantansu shi ma can yake cikin ƙasa shi ba ana samun kuɗi to ƙasanmu ni ban san ko akwai su ba don man ga ana tono su ba eh kabur aka ce mai ok turanci ne kabur ko ne eh ok shi na na asha na kowa ne eh me ake ce mai kafur kafur ho daban ba turare ba ne a anya ba shi ba ne ba shi ba ne wannan shi wanga ai sun ce kamar guba yake don yana kisa eh haka haka suka faɗa to kaga ba wannan ba ne eh shi gaskiya kamar guba ne eh yana kisa don ko mutum ma yana kashewa shi yasa na baku misali da kwari ai in akwai shiga gida maciji bai zama saboda wari ne ma ba sa su to shine zurnihin aw nahu zalika ko abin da ya kama da wannan fa haza kulluhu tahurun to kaga wannan gaba daya mai tsarki ne saboda haka duk ruwan da yake ya canzu ne sanadiyar ƙasar da yake a cikinta to wannan la ya duru shi yasa ko a cikin gari sai ka ga ruwa sun bambanta na unguwa da unguwa ko saboda yanayin ƙasa da sauransu to wannan duk karka damu ko da kalansu ya canza wasu ruwan ma za a ga sun koma baƙaƙe wasu sun yi koma jawur ko to wannan duk karka damu saboda wannan abu bai yiwuwa a raba shi da ruwa ko yana yiwuwa to shi yasa shari'a ta ce an yi rangwame to ya sihu min hulwudu yana inganta a yi arwallah da shi wallahu alam Allah shi ya fi kowa sani to akwai yanayi na hadari nan za mu kwana insha Allah ba mamaki ruwa za su zo سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته